والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأعوذ بك من شر نفسي إنك تراها بالنيات والمقاصد والإيمان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان إلى الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم كنكم شيوخ بينكم بالباطل أتقانوكم بالباطل كحرام كمن ربا كفاتين ما ربا كم حرمتم دوشير مسلمين أكم مسلمين كما حرمتم جنين حرم الله تبارك وتعالى مال المسلم وإرضه ودمه Allah ya haramta jinin musulmi ya haramta zuciyar musulmi da jininsa da kuma mutuncinsa kullum kullaha kullum kullaha al-muslimu haramu alai damu wa malu wa irdu illa an takuna tijaratu sai in ta abu ta kasance ne gaske ne ya ne an tara da yanku a cikin rajajeniya a gare ku da daɗe rai to za ku iya ci idan ka sayi abu ko in ka sayar wannan halal ne a gare ka wala taqtulu anfusakum kada kuma ku kashe kawunan ku shine ku aikata ku haura wa abin da zai bayar zuwa halakar rai a duniya ne ko a lahira inna allaha kana bikum rahima allah ya kasance mai jin kai ne bikum da ku wato cikin halin da wannan yace mai kafira ya ce mutum la takalabu ala dunya ba zai karnantu akan duniya ba fa yakunu harisa ala dunya wato wato wato mutum kada ya zama ya zama wato ya karnantu a kan duniya ya cike wa noman neman duniya har ya zama mai kwaɗayi a duniya gwargwadon yadda har zai kai ya rasa dukiyarsa ko ran gaba gaba ɗaya domin wanda ya haramta kashe rai wato fa inna man qatala nafsan wanda ya kashe kansa to Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wa wannan mutumin aljanna saboda haka ma'ana ko kuma kada ku ne kawunan ku aikar ku aikata wani abu wanda zai jefa ku zuwa halaka wannan abdullahi bin abu bin al-asi shi ya fassara wannan aya da haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi shugabanci wani yaƙi da aka je kuma ana tsananin sanyi sai yayi mafarki sai ta je yayi mafarki sai ta idan ya ɗaya ruwan sanyi yayi wanka to lallai yana ganin abin da zai faru ba ba kaɗan bane saboda haka sai ya ce mama ya yi sallah da aka dawo sai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu limanci da jaraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne da ya faru sai ya rasulullahi kai ne ka aka fakar maka da wala tabtu an kusaku kada ku kashe ta wannan ku ni kuwa na tafi na samu halin kai na cikin halin da lama idan nake biro sanyi da wala wa zuciya to lalle zai zai yiwa ba zan rayu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya bai ce komai ba yace wannan ya fito wannan tawuri a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba ko wasu wanda ce a ai abin da ake nufi da kashe rai shine ratayin zuciya da duniya idan zuciya mutum ta rataye da duniya to lallai za su shagaltu da idan da ita duniyar to ita kuma duniya idan ka shagaltu da ita ba za ta wuce da kai ba har sai ta kai ka ta baro ka yace wata rana annabi Isa alaihi salam yana tafiya shi da wani bayahudi sai ce wannan bayahudi suna tafiya sai wato waina guda uku waina guda uku nan yace ke mana wannan wainar ko ka ce waina ko ka ce gurasa ko ka ce gurori suna tafiya guda uku suna hannun bayahudi ya rike kamar shi ne abokin tafiya to bayahudi ne kafin ta je wani abu ya fi yi waina guda ɗaya saura guda biyu wato abin da ya sa su ne ta saboda zalunci ne yahudanci tun da guda uku ne su ko su biyu ne ya kamata ya cinye biyu sai yanzu idan ya cinye ɗaya idan an zo ba a raba wai zan zama guda biyu a baya zai yi zana nan ba da yare maka sai ɗauki ɗaya ba shi ɗaya saboda haka sai ya kulle wannan ya cinye waina ana tafiya annabi sai ya ce masa ina abincinmu sai ya miƙa masa guda biyu ya ce masa ina ta hukun dangi ita magarta ba ba uku na ba ka ba eh ni ba uku gaba ne ba uku na ba ka ba uku na ba ka sai ce karanta da Allah ce ya rantse da ubangijin da ya sanya duniya Allah shi ba ce shi ba ba haka ya rantse da Allah ba to suna nan suna tafiya sai annabi sai ga bayyawa wato kamar za a kawai na ke nan kuma ana bukatar ne ko abin da za a ci guda ba sai ga barewa ta ce ka je ka ce wancan barewar ka zo in ji ruhullah sai dai ya gaya wa barewa ki zo ki in ji ruhullah ya annabi isa barewa ta zo annabi sai kama barewa aka yanka aka tara itace aka gasa ta aka yi miya sai aka dafa aka sami yadda za a ci barewa za a ci maina aka zo aka zauna za a ci waina ta nan wasu ka ci suka koshi ba su ci sun koshi sai ya ce wa barewa ta ci ku tafi kun bi izinillah sai barewa ba a ta koyi sai ta har ta zuwa da ta ci tafi kamar ba a yi bai wata komai ba sai shi bai wuce ta a wanda abin mamaki sai ta kai wani abin ya mai rai abin mamaki sai ta gashi gashi gashi gashi sai ta ai wannan ba abin mamaki ba ne wato sai annabi sai annabi bai hura ce masa ha ba ajibu sai ce masa da haƙƙi man fa'ala na ha ba sai ce masa na gan maka da haƙƙin ubangiji da ya tayar mana da wannan barewa bayan an yanka an dafa an ci wasu yayi waina ta uku sai ce wallahi ni dai ban zo waina ba kai ban ma san da kai ba suna tafiya mun da bakin koki babu jiki annabi isa alaihi salam sai ce bai hude sai bai da ninka sai bai da ninka sai ce bude sai bude sai ga sai suka da kuri bai ma san Allah ya da ba sai ya ce masa ruhu na kan ta bani mamaki sai ce kai ba wannan ne abin mamaki ba ai wanda na ina hada maka da ubangijin wato dan girman ubangijin da ya tsallakar da mu kogin nan don Allah ka gaya mun wane ne ya cinye wane ne ya cinye wa ina guda ɗayan nan sai ce masu shi ma bai sani ba to ba kun ji abubuwa guda kan hana shi da Allah ba kowa ya duka auna abin da kansa sai ce suna tafiya sai ka samu jina da guda uku manya-manya wato wato suka samu ko wato shurin dinare kamar girman kankana haka shi ma imam annabi rasa alhamdulillah kaga ɗaya sawa ɗaya taka ɗaya ta wanda ya ce koyi koyi nan sai ce wata ne ne kaga da fa an nuna masa mujiza uku an kira barewa an yanka ta an yi abinci da ita an hada da waina an ci an ce za ya sabi ne an zo ba shi an zo an ce masa dan girman wanda ya wannan iko wace ne kwaila take bai sani ba aka zo bakin kogi aka ce rufe idanunsa aka kama hannunsa aka ce ya bude ya ga an tsallaka aka ce dan girman wanda ya wannan abun mamaki ba da ma suka kalle shi abun mamaki ruhun na ka nuna mana abun mamaki a ubangiji ne sannan ya ce masa dan girman wanda ya nuna mana abun mamaki nan wane ne ya cinye wannan yake bai sani ba amma da aka zo kan kuɗi ya ga guda uku ya ce ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya na wanda ya cinye waina ce a'a waina ban ne da su annabi isa alaihi salam sai ya kishi sai ya bar masa guda wato ya bar masa dinara guda uku gaba da ya bar tare yake so sai ya zauna yana kokari inda zai dauki waɗannan duwar watsai na kuɗi na su na gwalagwalai har da ya masa yana tafiya sai ga wasu barayi guda uku suka warka tare da kai wani suke a nan ita da wallahi dare ne ka rani ga kaya na ko ina dauke da masu don kuɗi ina jin tsoro ina ci a yayin riga da har gari waye ko na samu wanda na tsora masa kayan da biya ya kai musu gari abin da ke da kai da kasan da ka haka kawai suke suka kashe suka ne da ba su uku ba da zo suka ce yanzu ka ga mun yi tafiyar dare mun gaji ga kuma abu mun samu abin da ya kamata mu mula kuma da gari sai suka dauki guda ɗaya suka ce zai sayo musu abinci ya kawo musu to da ta fitowa abinci sai ya riya a zuciyarsa cewa ya kamata ya saidai ya saka a cikin abincin nan in ya kawo wayannan mutane guda biyu suka ci wannan dabin suka mutu sai ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya su kuma nan suka shirya to ka ga dai kwanne ba su san bane yanzu wani aka ji aka tsera shi Allah ka dai ya san farkar da za a tsera Allah ya yi san ɗaukunin da za a yi ko ta gaban da za a saboda haka idan ya kawo abincin nan kafin ya ce gaba mu maza rubuje mu kashe shi na ɗauki ɗaya na ɗauki ɗaya ɗaya mai raba ta biyu mu je kawai mu yi shi shi ke nace yake shawara ya kawo abinci shi ya san ko na biyu yana jiran su mutu su kuma sun daga zuwa bai san me ne ke faruwa ba zai ci ci ci ci ci suka masa shegen duba su da kuje ba su ce su ga su ne suka mutu abincin mu mu da su mu da a ba shi ke nan ba suka ci abinci suka koyi suna gaba cin abinci sai su ya safa kuma suka mutu ga mutum hudu sun mutu ga kudi yana nan abinci ta ya dawo da da safe ya zo ya samu ga kudi guda uku ga dattawa guda hudu barayi kakkaci ga mai ha'inci guda daya ga barayi guda uku sai ka sai ka haka halin duniya ne shikenan to ko yanzu ka auna da duniya da halin duniya za ka ga mutumin da ya je ya yi haɗama a duniya ya kada fiye da abin bukatarsa haka zai tafi ya bar abin bai amfane shi ba shi da ma abin da ya kara ana nan a kasa zuwa da muka yaba da tsoron gaba abu ya lalata Allah ya ce na
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتيه نارا وكان ذلك على الله يقينا ومن يفعل ذلك ولا أيك تولى أبن لا تغنى شيء وتقوانا ليكيت لإياك زرقا قوانا كيت لإياك وزرقا لذلك فسوف نسليه لسلزام قوسام قولا في نارا وتجهنم وكان ذلك على الله يسيرا وذلك من توكيله أوجه الله تبارك وتعالى له
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه in tattalibu kaba'ira ma sun hauna نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما in kunne ya sanci munanan wato manya-manyan shugaban da ake hana ku alu gabaninsa malalla an ce shi ne abinda wato duk abinda alƙur'ani ya zo da shi ya yi alƙawarin narko a kan cewa wanda ya aikata shi za a yi masa haji ko za a yi masa azaba a lahira ko Allah ya la'alce shi wani abubuwa suna yake da musu kabira Abdullahi ibn Abbas ya ɗaga ta har kusan ɗari bakwai ne nukassar an kun sai a tafi za mu kanka za mu kankare muku muna na ayyukan inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta sagira kananan zubai kuma ne da manya wani dukkan malkalan kabira kuma za mu shigar da ku mashiga kyakkyawa ita ce mai girma ita ce aljanna in ku ce ne da kimuna da ayyuka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato akan kaba'ira sai da ikalbul mu'minat sabbi الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم وقتل الغرة المنسنة والفرار من الزاد من الزاد كل يفيس أبوه وأبدا bakwai masu halakar da mutum shirka da Allah da saba iyaye guda biyu da kisan kai wanda kuma cin kuɗin ruwa da cin dukiyar marayu da kuma tsefar jifan mata ya ga tantaciya da cewa ta yi mummunan aiki wato jifan mata da gida da kuma gudu a fagen yaƙi saboda haka ya zo a wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ulabbikum bi afwan kabair قالوا بلى يا رسول الله قال صلاة قال اشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا قد رقى فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shin ba ku labari mana manya manyan zubai wanda suka fi girma a cikin manyan zubai suka ba ka bar guda wasu shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ta ha da kuma saba wa iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ki gire sai ya tashi sai ku fadaka ku ji wato da magana wa shahadatu zu da shaidar zu da kuma maganar ƙarya ala da maganar ƙarya Now, wayannan su ne manya-manyan ayyuka amma dai malamai suka ce ai babu wata kabira a cikin zunubi ba wata karama babu wata babba baka san wani zunubi ne za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya fushi da kai ba ba mamaki dan karamin da ka raina shine zai ja maka fushin Allah saboda idan mutum yana kabira din ma wato wato kai kabira da kanta ba ba karam wato ya ya ya tabbata akan karamin zunubin ma to ai jama za ka iya ja masa mummunan sakamako saboda haka duk abin da ya zama sama wa Allah babu karamin a cikin da domin zai iya jawo shi mutum bai san wani laifi zai wa Allah Allah ya kama shi da shi ba wala tatamannu ولا تتمنوا ما قدر الله به تحفظ على بأس للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما.
تتمنوا فلكم قول ما فضل الله به بعضكم على بعض abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ji da sashi ba kai sashi na jihar misalin a duniya ko na addini domin kar abin da kai matsayin hasada ko kuma ciyayya ku sani ba na rijali wannan ana ta sauka ne ya yi da mu sarmar ta ce a laita kuntu kunna rijalan laita na kunna rijalan ina ma a ce mu ma mazaje ne mu yaƙi kamar yadda maza suke yaƙi ya zama mu ma muna da lada kamar irin na yadda mata yadda yadda maza suke samu sai Allah tabaraka wa ta'ala ga wasiya wa la tamannu ma fadala Allah bi ba'dikum ala ba'd kada sashi ku burin abinda Allah ya ji da sashi akan sashi kin jali nasibun limma kasabu maza suna da rabo na lada da abin da suka aikata na jihadi wani misali nasibun mata ma suna da rabo limma kasabu da abin da suka aikata na biyayya a mazajensu da kiyaye kafafansu ai su ba mata kamar yadda mazaje su je filin yaki suna samun shahada ba ta idan mace ma ta mutu a naƙuda ita ma shahada ne jiji ya kace ita ma da shahada ne ta mutu tana budurwa ita ma shahada ne ba saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya ba kowane mutum wato kyauta daga wajensa saboda kada wani mutum ya wato ba na wannan aya tana hana mutum burin abin da Allah ya ba wani mutum kai bai baka ba kamar misali dan adam abin da yake sa daɗin kai a duniya abubuwa ne guda uku rai daɗi na rai wato sa'ada na rai da kuma sa'ada na jiki da kuma sa'ada wanda yake wato wato wato yake wajen jiki sa'ada ta rai kamar misali Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mutum kaifin hankali da ilimi da ma'arifa da gane abubuwa da kamewa da sadaukantaka da karamci da kyauta da yafewa da haƙuri wayannan kyawun ɗabi'o'i wanda Allah ya rubuta su shi ai kaga ya bibi wanda ba ba shi ba wannan ɗabi'o'i ne ko kuma wato abubuwa ne wanda suke banci ɗan adam a cikin kamin kansa haka nan kuma akwai fifiko ko kuma fadara ta Allah wanda take banci cikin ɗan adam kamar lafiya da tsawon da tsawon kwana wannan shi ma ni'ima ne wanda ya shafi ɗan adam wani an ba shi da yawa wani an ba shi kaɗan haka nan akwai ni'ima wanda ta shafi ɗan adam amma kuma tana ta wajensa kamar yawan ya'a yawan zuciya yawan abokanai yawan yan uwa yawan jama'a da yawan da farin jini da yawan ambato mai kyau zuwa wannan wannan saboda haka idan mutum ya ga wanda wayannan abubuwa suka haɗu masa gaba ɗaya idan ya zuba ido ya ce zai yi burin cewa wannan mutum abin da Allah ya bashi na tana jin haushi yana Allah Allah ya sauke shi ya samu ko kuma kuma a rasa kaga wannan hasada idan kuma yana burin ya samu ne shi ma ba kowace ta kushe ba to za a san sauki kake shifta sai malaman suka rasa suka raba abun kashi biyu ake idan ta ne wanda ya shafi duniya to kullum kada mutum ya dinga ganin wanda yake kamansa ya dinga ganin wanda yake kamansa duk matsayin da Allah ya ajiye ka a duniya to za ka iya idan ka duba na ƙasa da kai za ka Allah ya fifita ta akan miliyoyin mutane saboda haka sai ka gode za ka gode wa Allah kullum kana kallon na ƙasa da kai to za ka gode wa Allah matsayin da ka samu kanka a kai amma in kana ɗaya da kanka sama kana cewa mu ba ai duniya ya iya muka yi sai wai su mutane Allah ya zuba su duniya kamar ba za a mutu ba a to kaga wannan kana raina abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka zai iya yiwuwa Allah ya fara masa duniyar nan ba iyaka amma ya hana shi da wani boka wanda ke ke ba shi umarni yake ba shi hani yana ciwon kuma ya dora shi akan wani mummunan aiki na saba wa Allah wanda ba zai iya barin wannan abun ba ya kuma kori ta in kamar za ka kaiwa kullum kuma za ka mutu shi da baka sani ya dora shi akan wannan kai kuma kana zuwa kana tura ruwanka kana samowa ne kai kana tebale kana zaune a gida a duniya lafiya sai ya yi wa haka so da wannan kullum idan kana kallon wanda yake samanka to ba za ka ga abin da Allah ya maka ba to da kullum mutum ce ya dinga ganin abin da Allah ya nuna ya nuna ya ya bashi na ni'ima ya dinga gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wala Allah abin da Allah ya ba wa ne na abin duniya da arziki da lafiya da mulki shi da kai in Allah ya baka dan abin da ake samu a wajen wancan na ibada da komawa Allah din kai din ma ba za a samu ba a wajen gaba wani Allah idan Allah ta baraka wa ta'ala barin ka haka shine ya fi dacewa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ya zuba wa abiya da yace yana da cikin wato akwai daga cikin bayan Allah wanda babu abin da ya dace da shi wadata da Allah ya jefa shi a cikin talauci da ya kaji wani kuma ba abin da ya dace da shi talauci da Allah zai wadata shi da ya iya malamin suna wanda da Allah ya kara masa yarda shi da yana cewa to Allah da dai kafin ina cikin mutanen da ina cikin ya dai ba da dai ba wato wato shi wato a zauna ya masa ko da ko mai rayuwa sun su shi ba rayuwarsa shi kullum addu'a ga yarda Allah da dai kafin ina cikin bayin da ina hadda talauci to ibadar ma da dai na dai to haka shi kullum yana cewa Allahumma la ilaha Allahumma la ilaha Allahumma Allahumma la ilaha illa Allahumma addu'a zuwa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an bila ta'atin wa la nasab innaka ala kulli shay'in qadir Allah Allah roƙonka arziki mai yalwa ba tare da wahala ba ba tare da kungiya ba sai kana da tuba kan komai kama komai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa zaki rizqan wasi'an bila ta'atin wa la nasab kamar yadda yake bukata ya rayu da tsadar rayuwa da ibada alhamdulillah na'am yawwa amma a tsarin ibada kuma to kada ka dinga ganin wanda yake kasa da kai ka dinga ta ba ba ba ana samu ba in za ka samu ka kai masallaci da yan kallon su guda biyar a cikin ne to ko ba kai kiyamun nan ba ba ka yi ta bayyana ai ka samu ai wai kuma ba ka samu haka wanda za ka fito ka samu kayan masallaci ka dawo da suna kwanta a cikin bishiya sallar ma ba za su yi ta sai rana ka da su kan hada a zai da lafa gaba daya to idan kana kallon irin wannan sai ne sai ka lalace a wajen lahira sai ka dinga duba an ce wani da alƙur'ani yake wuce kai wani yana raka goma sha biyu cikin dare kai wani yana ini yana azumi wani baya ci abinci da rana kai wani ma dai wani ma dai wani ma dai ka dinga tunanin ibadun da mutane suke na sama da kai kana ta kokarin kamo su to a sa'adin lahira haka ake so ka dinga tunanin na sama da kai kada ka dinga tunanin na ƙasa da kai haka ko da karatu ne ka tashi a zamanin ka kada ka dinga tunanin malaman zamanin ka a ka dinga tunanin malaman da suka ajiye littafi ka dinga tunanin cewa ha ba ce imamun nawawi shekarar sa hamsin a duniya ya an ya shekarar sa arba'in da biyar a duniya amma an kirga yawan takardar da ya rubuta wa addinin musulunci kowace rana ta fashi ne da ɗaya tun daga rana yi to in kana tunanin irin wannan yana shekara ta arba'in da biyar ya littattafai masu ya yi canjin musulun littattafai da ba su da iyaka ba ya yi mana ya misali hina ba ya yi ya yi arba'una hadisar ya yi ƙaton littafi a makabar ya yi aƙalla dai ya yi talibi masu jalladai da yawa ba iyaka kai bayan ya yi kamar yadda muka faɗa an kirga yawan kwanakinsa a duniya yawan takardun da ya rubuta kowace rana ya fanshe ka da takarda guda wanda ya yi wa gudunmawa da ita a musulunci to sai zama a ce kullum niyyarka irin wannan za ka dinga yi saboda haka idan mutum yana yana irin wannan to zai samu inda zai zama shakkar Allah ƙara masa yarda yana daga cikin ayyukansa na wato cikin tsarin rayuwarsa na na lokacin da matakarsa yana rubutar da yana ta tsuni kal ga zani bi shay bi ghair shakkin wa hali ko awan ga zani ni ha zanin mika na himma na kamar na shehu ga zani ne amma tsari na kai kamar halin ga zani ne ana maganar mu ake maganar shi ga zani kuma ma'ana kai yake hangowa saboda haka yana to ana babin ya dara ya dara shalaka والواجب لا ينبغي لأهل الذل yadda kai ni na yi gaba zamani na ni na yi gaba bisa ninka ya bisa ninka wajibi ba a kore shi da da da da da da da da da da saboda haka yin himma da yin gaba a zamani na da tagewa shi ne wajibi na saboda haka al'amarin ya shahar da haka wal wajibi la tabi da ala da to da kullum ya kamata mutum ya zama himmarsa ta zama madaukakiya wato kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa inna Allah yuhibbu ma'ali al-umuri aha wa yakrahu safaha amma kullum ka nuna kana cewa a haka Allah yayi Allah yayi da kaddara abinda mutum Allah ya mayar da masa bai to ka zauna wa rinde abinci ma ya Allah bai kaddara ba ka rasa da sa ba duk ba duk wanda zai zama mai kasala yana illantar da kansa da kaddara to ya zauna kare shi abinci ya zauna kare shi ruwa idan Allah bai kaddara Allah bai kaddara Allah ko kuma ko kuma ko Allah bai kaddara Allah ka ga Allah ko ko ko ba amma ba kidan za ka kasu ka dai abinci ka ci to a ce ka kasu ka zama wane ka tsaya ka ce ba za ka yi mutuwa ne jawo ba man faɗa bi amaluhu lam yusrihi nasabu almar'u min haythu yasbutu la min haythu yanbutu mutum yana zama mutum ne ta inda yake tabbata yake dagewa ba ta inda yake tsirowa ba ko kai dan waye in ba za ka motsa ba sunan ka dan wane ba sunan ka wane ba Allah ya kiyaye na'am na'am wasan Allah ku wata Allah tabaraka wa ta'ala min fadlihi daga fadalansa na'am inna Allah ubangiji ya zama sai a riba wata ce da kulli sai da kowane abu saboda haka idan mutum zai roƙa mu kada ka roƙi abin da kai Allah ka ba ka ka ji Allah ba dukiya irin tawali ko Allah ka bani ka zai a ka roƙi Allah falalansa ko kai da addu'a ma irin na na kubai satu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ba shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kafa uku ko kuma subhanallahi al-azim wa bihamdihi subhanallahi al-azim wa bihamdihi uku ba sama asuba yake masa wannan nan na ubangiji kare kuma naka ka ce Allahumma inni as'aluka min ma indaka wa asrif alayya min fadlika wa asrif alayya min rahmatika wa asrif alayya min barakatika Allah ina roƙonka daga duk abin da yake hannunka aike wajenka idan ka riga na duk abin da yake wajen Allah saura mai kai ne ya lafiya tana su arziki tana su jera su komai yana su ya zaune a ɗauka min ma'in daga wa su ba alai da min kwadrika ko an tayo mini daga faranansa wa sun alai da min rahmatika ka wata a kai da daga rahamarka wa an sun alai da ka saukar mini min barakatika da albarkatunka to bi karka kuma ai wannan addu'a in dai wani abu ne wanda ya shafi duniya babu mutum da ya gaida ma balala in ka yi mutum na neman biyan bukata ne na wanda ne ba biyan bukata wanda an ce idan ka yi Allah zai biya maka bukata to da ka zo roƙo sai ka ba ka gama a roƙon Allah in za ka yi addu'a sai ka ce Allahumma inni as'aluka min ma'in laka wa asib alayya min fadlika wa yusuf alayya min rahmatika wa ajil alayya min barakatika kuma ita dama fadalar Allah ba ta da alaƙa da cancanta wata da alaka da cancanta ba ta da alaka da cancanta in tana da alaka da cancanta ni ka bayan aka yi ka a yi a irin yadda kake nan ne a duniya kake wa Allah irin wannan sako kake wa Allah irin wannan kada iyaka kake wa Allah irin wannan ka dai nan bayan ya kare maka arziki ya hada da Annabi sallallahu alaihi wasallam to a irin wannan to to to menene ne na ka ciki farnar Allah ku kawo da kawai saboda ka farnar Allah ita ce abin dogaro ba ba ba Allah ne dogaro ba mori ba kai aiki da umarnin da Allah ya hana ya umarce ka kai ne da abin da Allah ya hana ka amma ka dogara da fadar Allah tabaraka wa ta'ala was'alullaha min fadlihi kullu addu'a ya zama Allahumma inni as'aluka min ma indaka wa azib alayya min fadlika wa yusib alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika na'am
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ويقربون والذين عاقب بيناركم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
wani kulli kowanne daga cikin mazaje da mataye da Allah mawaliya mun sanya musu asibai min mata akal walidan da abinda mahaifa guda biyu suka bari wal aqrabuna da makusanta sai wato wal aqrabuna da makusanta su na daga zuciya wallazi aqadat aymanuku wanda ko wanda kuma wato wato rantsuwar ku ta kulluwa da alƙawarin ku kula fa uku wanda kuka alƙawari da su a jahiliya akan taimakekeniya da juna da gado to ba a to da su ba ku ba su rabon su na gado wato shi ne sulusi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai shaida ne akan kowane abu wannan aya an yi nuskanta da ayan nan da take cewa kullu rahamin ba su hu a wani ba'din na'am الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي
المقامون على النساء دون يو على النساء أكم ماتا يجلل سبوة آية أجل سعد بن ربيع يا لكما ترسى في بابنك يكي قال إذا من الله صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم يجي الحكم والكتاب حكم تشيل الكتاب ya kira sadu domin ya masa hukunci wato domin mata ta fita rama to kaga in aka bar shi rama kuma ai kaga yadda zai shiga gida zai zama ba fitowar kenan gaba daya saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa da wannan aya al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje su ne wato tsayu masu ƙarfi a nisa akan mata ya kuma fadar Allah ba'dhum 'ala ba'd da abinda Allah ya yi da sashi a kai sashi shine kaifin hankali da kuma jinkan lamari wani ma an faɗo ko mazaje su ne tsayu a kan mata jagorori saboda abinda suke ciyarwa a mata na dukiyoyinsu bayan sadaki da kuma ɗaukar ɗawainiya na rayuwarsu misali hatu mataye na gari daga cikinsu alishatu masu biyayya ga Allah da mazajensu hafizatu lil ghaibi masu kiyayewa da kafafansu wato a gai a gai a fasuwan mazajensu bima hafizallah da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye wayannan su amma wallahi ta kawo da su ga hunna to ga yanda za a yi ga hukunci wallahi ta ga wata kalma da aka kawo na farko an nuna mazaje su ne tsayayyu akan mataye to saboda kana matan wanda aya ta sauka a kwanci da sauran mata su ga kamar ba bi hakki su ba sai Allah ya bada sukofin mata ya na gari fasali hatu qali hatu hatu zatu bil ghaibi ma hasalla kai Allah ya ba su ya yabe su da halayen su maka to masu wayannan halayen za su da asali hatu ko daga cikin salihai daga cikin qali hatu masu jayya ga mazajen hatu zatu masu kiyayewa kawunan su da dukiyoyin mazajen su mazajen su ba ta nan suwaye ba ba ta da yake ba amma waɗanda kuke jin tsoron wallahi waɗanda kuma kuke jin tsoron takahuna kuke jin tsoron nusuza hunna wato wato saban su abin da ake cewa nusuzi shine kudunduno lokacin da mai gida ya zo kusa da matarsa fa izuhunna ku yi musu wa'azi wato ku yi musu wa'azi bayan kun yi musu wa'azi wa hujuruhun idan kun yi wa'azin bai yi ba واهجروهن وقولت يوم في الموادي او جو kwanciya wato idalu ila firas akara in wato wato ku kaurace zuwa fita in sun bayyana da sabon wannan buhun da ku je su amma garban ghayra mubarrahi buku wanda yake ba mai tsanani ba ba wai ka zage da uban bel ko bulala ko kuma ka ci da mara ka dinga tukanta da kafa ko kana dambe ba kaje ka buga wata wani waje kuma kai kika kai a kaje ka yawwa bima hafizallah shi yasa malaman su na mazhabar imam maliki suka ce din a fada kai dukan da kyau amma zai fa'ida domin kila wata in kada in kada ce ta to lallai shi da ba ma shi za a ba fara kuma gidan yayi ko kuma in kada ce da ɗan uwanta ki gane kaiwawa ne su ba ka a farko su da maka shegen duka haka dai abubuwa iri iri saboda haka mutum da ya lura in a fara yanzu ne mun kasan in dukan zai yi amfani ko ba haka ba to je ko mun faɗa kan ɗabi'an mata kyawawa ce mu'awat wa ajruhuna bil ma'ruf shine yawan mata ta kyawar ɗabi'a a lokacin da ta yi maka abinda ya fi fatar da ta ya zama ta saba maka ka daure a lokacin ko a ciki kar ka nuna masa ta taɓa ka wannan shine wa asibuhunna bil ma'ruf na'am kai na lana ku da baya kun mutu wa'azi idan kai na lana ku da in sun ji ku to fala ta bugu alaihinna sabila kada kuma ku da idan sun ji ku kada ku zuwa kada ku wato ku nemi wata hanya ta zalunta su bayan kun yi mutu wa'azi kun yi mutu wato wato kun aurace musu kun yi kuma har ku da kanku kai nadama kuka dawo daidai to kuma kada ku ci gaba da zalunta domin in jununku cewa Allah ya ɗaukaka ku akan mata ne ya ce kawamu ala nisa to inna Allah kana aliyan kabira Allah shi ne mafi ɗaukaka mafi girma ya cikin kai ya fi da girma kai kuma Allah ya fi ka ɗaukaka ya fi ka girma kuma Allah shi ne ya fi ka sani ta inda zai saka masa na'am
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أخيه وحكما من أخيها إن إلى إصلاحين يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا addu'a sun fito shi na mamaki na mutane kasan nan wani ya kaura cewa matarsa shekara ashirin bai shiga daki yana nan a ɗakin amarya shekara ashirin a cikin shekara ashirin ɗin nan ba ta taɓa kaiwa ƙararsa gidansu ba ba ta taɓa ce masa ya yi kuskure ba idan da dai za ta yi ki za ta yi kuma za ta kawo ta inda yake so sai da aka shekara ashirin bayan shekara ashirin lalla kawai sai ta ga ya zuwa ɗaki ya zuwa ɗaki ita kuma ba su taɓa nuna masa kamar jiya ya bar ɗakinta ma'ana bai kallu bai ga wani abu wanda ya shafi cewa ya zalunce gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi ɗaya da waccan mata ya rubuta shi a wato arziki mai yawa da waccan mata shikenan ana da shi waccan mata a mai da kuma da yaya ƴaƴan gaba ɗaya suka yi arziki da Allah waye wasu na shikenan sai ya zama da mijin da ƴaƴan duk gaba ɗaya a'a fasiyar Allah ne ya zama dole kuke uwa ana nan ana nan shi ma ya mutu wanda ya yi cikin suka dinga kai da masa suka dinga kai da umra mota da yawan jikin da sai ba a cikin zuci to ko haka bai faru ba har gobe idan mutum ya danne haƙƙin matarsa ya ba wa wata mata to ɗaya haƙƙin wanda aka danne nan sai ya kawai sai ya sai su ji albarka dan wani nan ka iya ga kan za a mutu an mutu din ce zan da su zo an ba su ci zan da su zo an yi su dariya wani nan sun zo an kwafe su za a shiga mota an ki ɗaukar su za a yi kaza yi ba shi kenan Allah kuma na kara musu ba sai Allah ya dawo nan da su idan Allah ya dawo inda bakka zai su kenan to wayannan wayanda ba a son lau kuma su ne za su ɗauki kuma yi su uban kaga ko uba ne ba su ne za su dinga yin riga a wayan can su za su dinga yin mutu gida kamar yadda uban su ya bai da su yalla da su ma da haka shi ke ne su ba kuma saboda haka kullum mutum Allah shi ne inda ma kana aliyan aha aliyan kabira saboda haka duk lokacin da mutum yake da mata ya iya kokarin ka ya daidaita tsakanin matansa ya yi kokari ya daidaita tsakanin ya'ya na idan kun ji tsoron su gane saɓani tsakanin su wato tsakanin su ana magana da waliyai kenan waliyin waliyan mata da waliyan miji in kun ji tsoron saɓani tsakanin su ya yi wa abin abu ya ci da su to yadda za a yi fa ba su hakaman milalihi wa hakaman milaliha ku tura alƙali daga cikin dangin miji da alƙali daga cikin dangin mata wato a nemo makusancinka mai faɗa maka ji a nemo makusancinka mai faɗa ku ji su zo su zauna a baje laifin kowa a yi hukunci in yurida islahan idan ma'alƙaran nan guda biyu suna nufin gyara to yi wa fikin lahu bai lahu ma wato Allah zai dace da tsakaninsu to a wannan mankuta guda biyu har idan sun ga ya dace lallai miji ne yake zaluntar mata kuma ba zai iya yiwuwa miji ya gyara ba to idan waliyin miji ya ga lallai abin da ya fi dacewa saki in ya saki ya yi haka nan idan kuma waliyin mata ya gane eh lallai wannan mata ita ce mai mummunan hali kuma an gane ba za ta gyara ba to ya ba wa wani yake hakuri alƙali wancan bangaren ya ce masa ku yanka mana kudin fansa za ka yi masa hutu tunda ba za mu yanke ba za su iya zama lafiya ba su iya daidaituwa ba to a yanka masa ka biya shi kaza suke nan abinda suka hukunce bala haka ma ni ba ya kuma ni bai nahu ma aha bai rubuta na qur'ani shi ne wal haka ma menene in wujida al-layl min ahlihima wal ba'd min ghayrihima in qulima in ji ne asma na'am إن الله من فرقه ولا أذن إن الله كان ubangiji ya gamsu aliman masani ne kuma kabiran ka masani na alhamdulillah rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دام جلد تفسير في لما رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما أغلق ولا تغلق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد الأجيب وهذا المقرب إن شاء الله يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gracias.